بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da safiya a wannan safiya ta ranar lahadi uku ɗaya afon ga watan jumadal ula shekara ta 1446 bayan hijira daidai da uku ga watan novemba 2024 daga wannan majalisi namu na wato majalisul imami abubakar ibn abi sheba rahmatullahi alaihi daga wannan anguwa ta dabai layout a birnin kano insha Allah. inda muke karatu a cikin littafin aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami wallafar babban malami al-hafiz al-kabir al-hafiz al-khatib al-baghdadi wanda ya rasu hijira na da shekara 400 da shekara 63 Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama wannan littafi yana bayyana mana wato dokoki da ka'idoji da ladduba wanda ya zama lazimi ga ɗalibai da masu harkar ilimi da kuma malamai su lazimta musamman a harkar neman karatu da karantar da shi. Idan ana biye a wannan darasi na biyar kenan insha Allah. Za mu tashi afwan one house list. za mu tashi daga lambar tarjama ta 42 ho? Eh, lambar tarjama anan yana nufin ma'ana lambar hadisi da aka saba cewa. Malam Al-Khatib Bagadadi ya ce, Akhbarana Abul Hassani Ali ibn Ahmad ibn Ibrahima ibn Ismail al-Bazzar bil Basarati قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال أخبرنا يعقوب ابن سفيان babban malami kira Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi mai ma'rifatu wa tarikh qala akhbarana ibn Usman yani Abdan al-Marwazi qala haddathana Abu Abdullah wa huwa ibn al-Mubarak haddathana Abdullah wa huwa ibn al-Mubarak al-Imam Abdullah ibn Mubarak al-Hanbali al-Marwazi babban malamin nan yace akhbarana Hubayyib wannan aka ake kanta shi Hubayyibu wato tasgirin tasgiri ne habib sai a ce hubayib kuma za a iya karawa a ce hubayib wato tasgiri ne mai shadda haka haka al-husaini ya fada a cikin ta'ajilul manfa'a cewa ana karanta shi ne hubayib haka kuma ibnu makula a cikin littafinsa na na gyaran sunaye hubayib ibnu hajrin alƙaisi ƙala ya ce, Kana yuqalu ana cewa a cikin azancin magana akan faɗi wannan magana a ce, Ma a hasanar imana wa yi zayyinuhul ilmu, wa ma a hasanar ilma wa yi zayyinuhul amal, wa ma a hasanar amala wa yi zayyinuhul rifƙo, wa ma abdiyafa shay'un, wa ma udifa shay'un ila shay'in, mithlu hilmin ila ilmin. Uh, wannan uh, azanci na malamai sukan ce ma a hasanar iman wato ma ce ta'ajjubiya an san ma ta'ajjubiya ko kamar dafa ma asbarahum alannar ma ahsanal iman babu abin da ya kai imani kyan gani ya kai shi ban kaye wa yuzayyinuhul ilmu musamman imanin da wato ilimi ya masa kwalliya mutum mai imani yana da ban sha'awa yana da ban kaye da kuma ce imanin nasa a bisa tafarkin ilimi da haskensa yake wa ma'ahasan al'ilma ilimi yana da banƙaye wa yuzayyinuhu al'amalu musamman wanda yake aiki da ilimin nasa mai ilimi abin burgewa ne abin ban sha'awa ne amma babu mai ilimin da yake da ban sha'awa fiye da wanda yake aiki da iliminsa wa ma'ahasan al'amala shi kuma aiki na alkhairi abu ne mai kyau wa yuzayyinuhu rifqu musamman wanda ake bin shi a sannusan wanda ake aikin a manhaji na daidaituwa na wasatiyya na itidali babu zafin kai babu gazawa babu tashin tashina wa ma udhifa shay'un ila shay'in mithlu hilmin ila ilmin ba a taɓa ganin wasu tagwayen abubuwa guda biyu da suke ƙara wa junansu ban ƙaye ba kamar hilm shine dattaku haƙuri juriya shine alhilmu bil kasri ila ilmin in aka haɗa ilimi da dattaku ilimi da sanin ya kamata ilimi da mutunci to wannan guda biyu don suka haɗu suna yin kyau sosai idan ku aka samu mutumin da yana da ilimi amma bai da littaku to yana zama abin kyara abin Allah wadare mutane suna jin takaicinsa in kuma aka samu mai dattaku babu ilimi mutane sukan tausaya mai a ce ina ma da wannan da ilimi irin wannan halin kirki ko hankalin da yake da shi da yana da ilimi da yafi haka ina fata mun gane to wannan karmu manta dama yana mana tattaunawa ne akan wato abin da ya shafi a samu dattaku da sanin ya kamata a cikin sana'a ilimi ɗin. Sai sake cewa, Akhbarana Abdulaziz bin Ali al-Warraq lafzan qala haddathana Muhammad bin Ahmad al-Mufid qala haddathana Ahmad bin al-Hasani ibn Harun qala akhbarana Muhammad bin Abdullah az-Zuhairi haddathana Ya'la ibn Ubayd qala سمعت سفيان الثوري يقول مالن يعلى ابن عبيد يتي ناجي مالن سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري yana cewa zayyinu alhadith bi anfusikum wala tazayyanu bil hadith zayyinu alhadith bi anfusikum ku kawata ilimin hadisi da dabi'arku ku dalibai da ku malamai da masu karantawa ku zama kuna da dabi'a wadda idan an ganta sana'ar da kuke ta ilimi za ta burge mutane. Kar ya zama ku ne kuke ƙafafa da cewa ku ɗalibai ne, ku masu karatun ilimi ne, amma kuma ba a ga haka aikata ba, shi ne wala ta zayyanu, asalin shi wala ta ta zayyanu ne, kar ku dinga ƙafafa, ku dinga nuna ku masu ilimi ne, amma ba a ganin harkar ilimi a aikinku. Kan mutum ne makaranta Alƙur'ani, abin da ake so a ga ƙur'ani a cikin aikinsa. ba wai sai dai ta takama da laƙubban da ake kiran makaranta da shi ba sunan shi alaramma sunan shi gwani sunan shi gangaren sunan shi kashafari amma babu aiki kaga wannan shine yake ci da qur'ani kenan to haka ilimin hadisi sunanka allama sunanka hafiz sunanka as-salafi sunanka kowai ko ibnu taymiya aka sama ko albani aka laƙaba maka ko ibnu hajarin ko nawa duk abin da za a laƙaba maka laƙaba maka amma ya zama na aikin kai ya kama da aikin masu wannan sana'ar. A waɗannan duka asarai da malai ke kawo mana asarai ne tabbatattu, galibinsu suna cikin littafin alhiliya ta Abu Nu'aymin al-Asfahani, waɗannan guda biyun duka suna ciki. Wa akhbarana Abu Ali wa akhbarana Ali ibn Yahya ibn Ja'far al-Imam qala حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني الإمام الطبراني نوم قال حدثنا محمد بن المعافى ابن أبي حنظلة البيروتي قال حدثنا يحيى زكريا ابن يحيى الور الوقار زكريا ابن يحيى الوقار متن mai rauni ana karanta sunan shi haka alwaqaru alwaqaru inji as-sam'ani a cikin al-ansab cewa bil kafil mukhaffafa alwaqaru kada a ce alwaqar sai dai mutum ne mai rauni sosai a riwaya wasu malamai ma suna ƙaryata shi saboda haka wannan riwaya ta shi ta fuskar isnadi tana da rauni qala quri'a ala abdullahi ibn wahab wa ana asma'u qala thawri thawri yace qala mujalid to ga wani ma da'ifan mujalid ibn sa'id shi ma da'ifi ne qala yace qala abul waddak abul waddak shine wato jubair ibn nauf yana da riwaya a cikin muslim ma wannan qala shi kuma yace qala abu sa'id al-khudri qala umar ibn al-khattabi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umar yace manzon Allah yace qala akhi musa dan uwana musa alaihi salam yace ya rab ya ubangiji arinin lafi kuntu a rafis safina, ka nuna muna abin da na kasance ina gani a san da muka shiga cikin jirgin nan hatta idan raki ba fi safinati kharaqaha fa wa Allahu ilayhi ya Musa innaka satarahu sai ya ce Musa zaka gani da sannu falam yalbas Musa illa yasiran hatta atahul khadir Musa bai jima ba sai ga khadiru wa huwa fatan tayyibur rihi hasanun hasanu bayadi thiyab sai zama matashi ne mai kanshi mai kyakkyawar tufafara faqala assalamu alayka ya Musa ibn Imran inna rabbaka yaqra'u alayka salat salama wa rahmatullahi ubangiji yana gaishe ka ya kai Musa qala Musa huwa salamu wa minhu salamu wa ilayhi salam walhamdulillahi rabbil alamin alladhi la uhsi ni'amahu wala aqdiru ala ada'i shukrihi illa bi ma'udati Musa yace ubangiji shine assalam kuma assalamu daga gare shi ne kuma zuwa gare shi ake samun salama godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wanda bana iya kididdige godiya ga ni'imarsa wa in taudu ni'matallahi la tawsuha kuma bazan iya gode masa iya yadda ya kamata ba sai in ya taimaka min wajen yin haka kuma qala Musa uridu an tusiyani bi wasiyatin yanfa'ani Allahu biha ina so kamar wasiya wadda ubangiji zai amfanar da ni da ita فقال الخضر سي خضر يتي يا طالب العلم إن القائل أقل ملامة من المستمع lalle shi mai magana yana da ƙarancin damuwa ƙarancin zargi akan mai saurare fala tamalla julasa aka idza haddathahum karka dinga gajiyarwa wato kai magana har masu saurarenka su ƙosa ka cika zance kenan har su ƙosa. Wa'alam, ka sani da cewa, an na ƙalbaka wi'a'un, zuciyarka kamar wani mazubi ne, kamar wani buhu ne, fandur ma za ta hashu bihi wi'a'ak, to ka tsaya ka kalla ita zuciyarka kamar empty buhu ne, kamar buhu ne wanda yake ba komai a cikinsa farik, to ka tsaya ka kalla me za ka zuba a ciki na alkhairi ka amfana ka amfanar. wa'azif nafsaka ani duniya ka ka janye jikinka ka saba wa kanka da gudun duniya wambudha wara'ak ka bar duniyar a baya kai watsi da ita a bayanka fa innaha laysat laka bidarin ita duniya ba gidanka bace na tabbata wala laka fiha mahallu qararin kuma ba gida ne wanda yake na dindindin ba fa innaha innama جعلت بلغة للعباد ليزدادوا منها للمعاد ليز آه ليز ليتزودوا منها للمعاد ita an sanya duniya ta zama abin nema ne ga bayi a yayin da suke ƙoƙarin tara guzurin tafiya makoma ya Musa shi ya kai annabi Musa wattin nafsaka ala samti ka koya wa kanka jin yin shiru a tulakka alhukuma za a baka watan abin nan fahimta da zurfin tunani wa ashir kalbaka attaqwa tanalil ilma ka sanya wa zuciyarka tambari na tsoron Allah zaka riski ilimi mai yawa warud nafsaka ala sabri ka horar da kanka akan haƙuri takhlus min al-ithmi zaka tsira daga zinubi ya Musa ya kai annabi Musa tafarrag lil ilm ka cire ka sa kanka gaba daya 100 bisa 100 a cikin hanyar ilimi in kunta turidu inda da gaske ne ilimin kake so fa innamal ilmu liman tafarraga lahu ilimi yana samuwa ne ga wanda ya yi shi full time wanda ya zama residential a wurinsa wala takunanna miktharal mantiki kar ka zama mai yawan surutu mihizaran mai yawan sakin baki fa inna katharatal mantiki kaga yawan surutu tashinul ulama wannan yana lalata darajar malamai wa tabdhi masawiya sukhafa kuma wa tubdi kuma tana bayyana masawiya sukhafa'i munanan halayen kaskantattu duk mutumin da ke kaskantacce ba a san kaskancinsa ba to da yawan surutunsa za a gane shi walakin sai dai alayka bil iqtisad ka dinga yin komai gurgurdan bukata surutu da magana gurgurdan bukata shiru gurgurdan bukata fa inna zalika min at-tawfiq was-sadad dan Allah ya baka haka to ka sani Allah ya maka gamdakatar ya baka dace da daidai wa a'rid anil juhal ka kauda kai daga wawaye wa wahlim anis sufaha eh wahlim wato daga alhilmu din can in an karanta alhilm shine zai bada ma'ana mai kyau alhilm shine al'anat wal amalu bi dhabt an-nafs hakuri da juriya wa ta'aqqul shine alhilm in ko kace alhulm to ya zama mafarki kenan in damma ne saboda in kuma aka ce alhulum da damma ya zama balaga balaga da take riskan mutum ko kamar inda Allah yake cewa walladina lam yablughul huluma minkum wa idza balaga al atfalu minkumul huluma in an yi damma kenan idan an yi daure an ce hulm ya zama mafarki an ce hulum ya zama balaga an ce hilmu bil kasri was sukun to shine wanda yake magana anan shine hakuri da ta'aqqul wa dabt an nafs da da da al'anat to wahlim ka iya mu'amalanta na haƙuri da juriya an sufaha ga wawaye karka biya musu kutauta fa inna zalika lalle shi irin wannan haƙuri da juriya fi'ilul hukama aiki ne na masu hankali wa zainul ulama kuma shine kwalliyar malamai ba daidai bane malami ya ce wai duk wanda ya mishi wauta wai sai ya rama wani ma a social media to wannan bai da bambanci da su wawayen kenan ya kamata ya zama abin da ke fita daga bakinka matsayinka na ɗaliban ilimi ko mai harkar karatu ya bambanta da abin da ke fita daga bakin wawaye mu'amalarka da su ta bambanta da mu'amalar su da kai da haka za a gane bambanci ko bai yiwa mahaukaci ya ya, ya watsa ma kwata kai ma ka ɗiba ka watsa mai ko kare ya cije ka ka bi shi da gudu ka kama shi ta ka cije shi sai ka rama kaga kun zama ɗaya kenan Allah ya kyauta. Wai za shi ta makal jahilu, idan jahili ya zage ka faskut anhu kai shuru, hilman irin wancan, hilman saboda juriya da dangana. Kuma gani, da akwai wahala dai amma ko, kuma yi laƙaha illa zuwa haddin abin. Wa janibhu sai ka guje mushi hazman, e kana mai dagewa wajen guje masa ɗin. fa inna ma baqiya min jahlihi alayka washmatihi wa shamtihi iyyaka aktharu wa a'zamu abinda zai saurar tare da kai na zagin sa da jahilcin sa to a kanka in baka guje shi ba to sai yafi girma fiye da wanda ka gani a baya saboda idan wawaye maka wuta abinda yake so ka yi hakuri amma sai ka janye jikinka daga inda yake ka bar harka da shi yabna imran yace la tara annaka utita min al-ilmi illa qalila kana ganin asalin ibaran ya kamata ya zama alatara ne alatara amma nuskar da malam ya amfani ta haka tabo sai ya bar shi haka saboda amana ta naƙali amma yayi ishara a cikin hamish ban san ko naku akwai aladin ba ko ala tara annaka utita min al-ilmi illa qalila kai baka ga cewa Allah ya baka ilimi kankani bane fa inna ta'assufa min al-iqtihami wa takallufi yace at-ta'assuf mutun ya dinga shiga abin da yafi karfin shi ya nace ci da karfi min al-iqtiham na kutse yana cikin kutse wa takalluf da daukar wa kai abin da yafi karfin da ɗaukar wa kai Kano ba gamu. Yabna Imran ya kai Musa la tafta hanna baban la tadiri ma galku, kar ka buɗe ƙofar da baka sanya za a rufe ta ba. Wala tuglikan na baban la tadiri ma miftahu, kar kuma ka rufe ƙofar da baka san mai abin buɗe ta ba. Yabna Imran, man la tantahi min ad-dunya nahmatuhu wala tanqadi min haragbatu kaifa yakunu abidan duk mutumin da kwadayinsa da sha'awarsa ga duniya na hama shine wato hadama haɗamarsa ga duniya ba ta ƙarewa sannan ragaba kwaɗayinsa ga duniya bai ƙarewa kai fa yakunu abidan ta zai kasance abidan man la yahqiru nafsa hala wanda baya ganin kaskancin kansa wa yattahimullaha bima qadalahu mutumin da ke tuhuma Allah akan hukuncin Allah irin ga cewa me yasa Allah yayi kaza yana tuhumar iyawar ubangiji ko hikimarsa irin da abin da kafirai suke yanzu ha musulmai suna yi mutu ya haɗu da wata matsala ya dinga tunanin wai me yasa Allah ya mai haka Allah ba a tambaye sala yusalu amma yaf'alu ko fa'alun lili ma yurid yace kaifa yakunu zahidan ta ya irin wannan zai zama mai gudun duniya har ya kufu an shahawati man qad ghalaba alaihi hawahu kana ganin wanda sarransa ya riga ya galabaice shi zai iya barin ababen sha'awa na haramun aw yanfa'uhu talabul ilmi wal jahlu qad hawahu mutumin da jahilci riga ya kewaye shi ta yaya neman ilimi zai masa amfani da anna safaratahu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala dunyahu yace ta yaya zai fuskanci tafiyarsa zuwa lahira alhalin ya sa gaba a duniya alhakumut takasur kenan ya Musa ta'alam ta'allam ma ta'allamta li ta'amala bi duk abin da zaka koya to ka koye shi ne dan kai aiki da shi la ta'allamuhu li tatahaddatha bihi la ta'allamuhu asali la tata'allamuhu ne kamar na jikin tahadduna tatahadduna ne ai ana cirewa saboda fiqal ko yace la ta'allamuhu li tatahaddatha bihi kar ka fara koyan karatun dan kokarin sai kai sai ka karanta da shi fakaifa alaika buruhu to yaya kake gani idan wato albur shine kamar a ce musibar da ke cikin shi ko wani tabi'a wani abin da zai biyo baya na bala'i ya kake gani ilimin da ka koya ba don aiki ba ai dama ya cancanta wani bala'i ya biyo baya a cikinsa wa yakuna li ghayrika nuruhu amma wani kuma wanda ba kai ba sai ya samu hasken irin abin da ba shi ke cewa ka ji faɗan malam kaka aikata aikis. Ya Musa, Ibn Imran, iji zuhuda wa taƙawa libasak, ka sanya gudun duniya da tsoron Allah ya zama shi ne suturarka, wala ilma wa zikira kalamak, ka sanya ilimi da ambatan Allah shi ne zancenka, wasu taksir min alhassanat, kai ƙoƙarin yawaita ayyukan alkhairi, fa innaka musibu sayyi'at, domin su munanan ayyuka za su gamu da kai dama. abin da za ka yi ƙoƙari shi ne ka nufaci alkhairan wa za'za bil khawfi qalbak ka dinga wato abin nan jima zuciyarka tankiya da tsoron Allah fa inna zalika yurdi rabbak wannan yana yarda da ubangijinka yana sa ka same da ubangijinka wa amal khairan ka aikata alkhairi fa innaka la budda amilun sharral domin shi sharri ba makawa sai ka aikata shi وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة بسوء كده قد وإذت يتي أمك وأذي إن حفظت إن كايكي أي ونن توكاتش مريسا ثم تولى الخدر وبقي موسى حزينا مكروبا سيبوشي تفيسا nan Musa ya ci gaba da wanzuwa cikin yanayin bakin ciki da damuwa wannan riwaya riwaya ce wadda ke isnadin ta maudu'i ne iyaka kenan tunda mun ji mutanen da suke ciki akwai Zakariya ibn Yahaya al-Waqar akwai Mujalid ibn Sa'id duk waɗannan malamai sun tabbatar da cewa mutane ne ba ababen yarda ba saboda haka ga Ibn Abi Hatim ya kawo shi a cikin Kitabul Ilal yace hadha hadisun batil kadhib hakanan Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi du'afa rijal ya kawo shi da lafazi muktasar hakanan kuma tabarani a cikin al'ausat da ibn asakir hadisi ne dai wanda yake na ƙarya inda yake asalin ƙisar musa da khadir sananne ya ce allah ya ba da labarin ta a cikin alkur'ani wa izgala musa li fatahu la abrahu cikin suratu alkahaf kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta a cikin hadisi tabbatacce hadisin ubay dan ka'ab wanda ke cikin kusan dukkan littattafan dawawin na sunna Bukhari ma ya roto shi a wurare kusan guda takwas a cikin asayi ɗinsa. kisa ce sananniya a kwanakin baya mun yi wata daura a Zaria akan wannan kisa akwai wani dan karamin littafi haka wanda asalin shi a handout ce ina ganin an gama gyara shi insha Allah ya kamata ku sassame shi ban gama gyara shi bane saboda abin akwai akwai tatabarza da yawa a ciki wallahu almusta'an sunan shi waqafatun wa ta'ammulat fi qissati Musa wal Khadir ‘yan wato dube-dube da ‘yan lalube-lalube, lalube-lalube ne a cikin abubuwan da malamai suka faɗa game da wannan kisa na fa'idoji, ɗan ƙaramin tafi ne haka kamar shafi hamsin haka, za ka karanta shi zama ɗaya. Wallahul Musta'an. Wa alaikum suna. wa za'za bil khawfi qalbak ka sanya wa zuciyarka tsoro za'za shine firgita ta da tsoro ka firgita zuciyarka da tsoron Allah ta zama maz'ura wato mai jin tsoro ko da yaushe yace fa inna zalika shi wannan tsoron da zaka yi ta ji ko da shi tsoron Allah yurdi rabbak zai samu maka da yarda Ubangijinka yarda da kai. Wa amal khairan nan ne ko, ka zama mai aikata alkhairi, ya zama manufaka kullum ta alkhairi ne, fa inna ka labudda amilun sharra, domin shi shari ba sai ka nuface shi ba dole ɗabi'a ka ta ɗan adam za ta sa maka sai ka aikata shari wata rana. To kai ya zama shi ne nufinka, ya zama alkhairi ne nufinka, wancan ya zo maka a ɗabi'ance kawai, kuma kullum kana ƙoƙarin guje masa. Sannan ya ce, wa qadu izta in hafizta wannan zantuka da aka yi duka to idan ka kiyaye shi to an maka wa'azi ka ci moriyar sa kuma tawalla al-khadir iyaka sa abinda khadir ya ga Musa kenan sai ya juya ya tahiyar sa ko baki Musa hazinan makruba na'am to na'am tambaya ta baya da aka yi batun alhilm
sosai kuwa shi alhilm as-sabr shine mujarradul mujarradul sabr ko a ce mujarradul kamewa daga ramuwa ko mai da irin zancen da aka yi maka shine as-sabr amma shi alhilm a lokacin da mutum yana da damar da zai rama yana da sultani ko ƙarfi ko damar yin abin da zai yi na ramuwa ko kuma ma zalunci amma sai ya ƙi to shi ne alhil saboda haka yana, yana sama da haƙuri ina jin shi ba washe yake nufi in ya ce da juriya ko shi sa cikin sunan Allah akwai alhali alhali ma'anar shi shine ubangiji wanda yana da ƙarfin da zai kama mutane da laifukansu nan take amma sai ya kyale su bayan ya kyale din kuma sai ma ya yafe musu kuma gaba ɗaya to wannan shine alhalim mai juriya ya ya ɗara ma'ana akan as-sabur mai haƙuri wallahu alam to sai ce akhbarana abu ali al-hasan ibn ali ibn abdullah al-muqri قال حدثنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال أخبرنا أبو أحمد الجلودي عن ابن زكوية عن الأتيبي عن أبيه قال قال علي يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة lallai shi ilimi wato al'amari ne ma'abocin falaloli masu yawa fara'asu tawadu wato abin da yake kai wato kan jirgi a game da ilimi shine tawalo wa ainihu albara'atu min alhasad ido abinda zai baka ya zama kana gani a cikin ilimi baka makance ba shine ka zama ka tsareci daga hasada wa udhunuhu kunnansa alfahamu fahimta wa lisanuhu sidiq sannan kuma halshensa shine gaskiya wa hibdhuhu alfahasu abinda ke gadar da hadda ilimi shine yawaita bincike a cikin sa wa qalbuhu zuciyar ilimi husnun niyya kyakkyawan niyya wa aqluhu hankalinsa ma'rifatul ashiya'i wal umuril wajiba sanin abin da yake wajibi da wanda ya dace wa yaduhu rahma hannun ilimi shine tausayi wa rijluhu ziyadatu ah, menene wannan ziyaratul ulama ƙara yawaita malaman da kake karatu a gunsu wa himmatuhu salama ah, manufar ilimi shine salama aminci tsira wa hikmatuhu alwara'u abinda ke cikin sa na hikima shine taka tsantsan wa mustaqarruhun najatu a matabbatarsa shine samun tsira wa qa'iduhul afiya direban sa kuma shine al'afiyatu wa samun lafiya wa markabuhul wafa'u abin hawarsa shine a, alwafa wato a, cika alkawari da da, da, da ainihin wato cika a, amana bayar da amana wasala, wasilahuhu a, makaminsa linul kalima kalma mai taushi wasaifuhu takobinsa arriba samun yarda Allah wa qausuhul mudara a, kibiyarsa ko kwari da bakansa almudara iya zama da mutane wa jaishuhu mujawaratul ulama sojojinsa rundunar sojojinsa shine zama da malamai wa maluhul adab dukiyar ilimi arzikinsa shine ladabi wa zakhiratuhu a madadi madadinsa ƙarin abin nan ɗinsa arzikinsa ijtinabul dhunub guje ma zunubai wa zaduhul ma'rufu guzirinsa shine wato al-ma'ruf aiki mai kyau wa ma'uhul muwadda'a ruwansa kuma shine wato samar da soyayya wa daliluhul huda dillalinsa ko ɗan jagorarsa shirya wa rafiquhu suhbatul akhyar abokin tafiyarsa shine zama da mutanen kirki wato ka kwatanta kamar ilimi ɗan adam ne kenan ko waɗannan su ne duka abubuwan da ya ambata waɗanda ya kamata a ce wannan mutumin da ake ce ilimi ya siffanta da su siffarsa ta halitta da siffarsa ta ɗabi'a da siffarsa ta wurin zamansa da siffarsa ta ayyukansa wannan isnadin shi ma ba'ifi ne saboda al'utaibi din can Muhammad ibn Ubaidillah ibn Amr ibn Muawiya ibn Amr ibn Utbah ibn Abi Sufyan shi yake cewa al'utaibi al-Imam zahabi da ya tarjama sa a cikin Sirr alamin Nubala ya ambaci cewa saqitul adala ne adalarsa ta faɗi saboda kamar da ya ce kana ya shirabu alhamra kana ya shirabu alhamra Allah ya kyauta sai malam ya ce zikiru ma ya jibu ala ƙalibin hadithi min alaihitirafi lil'iyali waqtisabil halali ambatan abin da yake ya wajaba ga ɗaliban ilimi na hadithi da ma dukkanin ɗaliban ilimi min alaihitirafi lil'iyali na ya samu sana'a hirfa sana'a wadda zai rayu a cikinta don ya ciyar da iyalan gidansa ya zama kana da aikin yi kana da sana'a kana da kasuwarka kana da abin da kake yi na kwadago ko noma ko kiwo ko sana'a wanda a ciki kake cin abinci wa katisabil halal kake cin abinci na halas idan kana da ɗalibi iyalun malam ya ce idan aka wayi gari ɗalibin ilimi yana da iyali yana da mata yana da 'ya'ya kana da gyatumarka dattijuwa ko wasu marayu da ke ka la kasiba lahum ghayru ba su da wani da zai ba su abinci sai kai fa yukrahu lahu an yanqati an maishati to abin kyama ne ka zama dalibi mutafarrigi din nan 100 bisa 100 wa yashtagila bil hadisi ya shagaltu da neman ilimi an lihi tirafi lahum ya bar sana'ar da zai ciyar da iyalansa ba daidai bane wannan wal aslu fi dalika asalin abin da ya karahanta wannan ma ma akhbarana abu nu'aym ahmad ibn abdullah al-hafiz qala hadathana abdullah ibn ja'far ibn ahmad ibn faris qala akhbarana yunus ibn habib qala hadathana abu daud hadathana shu'ba an abi ishaq qala sami'tu wahb ibn jarir al-khiwani يقول شهدت عبد الله بن عمرو في بيت المقدس واتاه مولى له فقال Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa wani bararren bawansa ya rogunsa faƙala ya ce inni uridu an uqima hadha shahara hahuna yace yana so ne in zauna a nan baitul maqdis wata guda yani ramadan tsawon watan ramadan yana so ya zauna watakila ya ta ibada da tilawa da itikafi da sauransu faƙala lahu abdullah sai sayyidina abdullah dan amur'a sai ce masa hal tarakta li ahlika ma yaqutuhum shin ka bawa iyalanka guzirin abincin da zai kai su tsawon watan nan qala la yace sam ban yi haka ba qala amma la farji ko amma la farji in aka ce amma sai ce amma idlam tatruk lahum shay'an fala in kuma ka ce amma ta zama za'ida kenan kawai yana cewa to lalle dai ka koma farjai ka koma gida fada allahum ma yaqutuhum ka je ka tanadar musu guzuri tukunna in ka yi tanadar musu guzurin wata sai ka zo ka yi wata ɗaya kana ibada idan ko baka yi tanadar musu ba kullum sai ka fita ka nema to kullum ka fita ka nema wannan shine ibadarka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu eh ce naji manzon Allah yana cewa alaihi salatu wassalam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutun tsantsan zunubi zunubin nan kadai ya ishe ka bala'i a ranar lahira shine zunubin watsi da responsibility ɗin mutane da suke ƙarƙashin ka fala haula wala quwwata illa billah wannan hadisi ya kamata a dinga yin hudubun juma'a da shi musamman a cikin garuruwan mu da ƙasashen mu da ba madauki wato al'umma mu tawaye gari ba ta dauki haƙƙin iyali da man da wani girma ba mutane da yawa yanzu sun yi watsi da haƙƙin iyalansu sawa'un talakawa ne ko masu wadata ma wani ma mai wadata ne wannan ya mafi ya mafi banta kai ci mutumin da yake da wadatar da zai iya ba iyalan shi kyakkyawar rayuwa amma ya watsi da su sai dai ya ta tarawa ko ya ta kasuwa ya ta yawace yawace a cikin duniyar kuɗi su kuma su san yadda za su wani bai iya ma biyan basic responsibility na abinci da abin magani da sutura balantana kuma kuɗin makaranta sai dai a kwashe 'ya'ya ko dai a kai su almajiranci ko a basi ta watan gaririya a gari su zama musiba a cikin al'umma to wannan babban zunubi ne annabi ya ce ya ishi mutum zunubi a ce baka da wannan zunubi sai wannan to ya ishe ka kaya na zunubi a lahira kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu kuma na jin hadisin nan ba kusan kowa ya san shi ba hadisin islamiya ya yana cikin sahih muslim al-imam an-nasai ma ya rawaito shi abu dawud ma kamar da muka ji a cikin isnadin nan ko da wannan abu dawud abun nan ne a tayalisi ne wannan abu dawud tayalisi ne shine dalibin shu'ba amma dai hadisi ne da an san shi sosai ya kamata a gane haka don ya zamana a aiki mai daraja irin ilimi ba a yadda ka kama harkar ilimi ala hisabi kuti iyalik ba a yadda ka shiga neman ilimi in hakan zai ja iyalanka su tozarta ba to balantana kuma in ma ba ilimin kake nema ba duniya kaɗai kake nema kuma kaga aula da a ce ba a yadda ba saboda haka mu kula da wannan jama'a kuma mai wa kanmu nasiha kuma duk wanda ya san cewa ya riga ya tara iyali to ya sani cewa wannan muhimmar tarbiyyar su da kiyaye mutuncin su yana gaba da aikin da yake so ya na karatu domin shi wannan karatu fardu ne alal kifaya wancan kuma fardu ne alaika fardu ainin ne a kanka ka kula da rayuwarsu so da haka sai ka je kai ta yin abin da za ka yi na ganin sun tsira dan abin da ya rage kuma na lokaci sai ka san da za ka yi ka samu na sallah da ake cewa ko ta hanyar irin karatun da ake tsakanin magariba da isha an riga an dawo daga kasuwa ko a lazumce shi ko kuma ta hanyar waɗannan kafofin sadarwa na zamani da suka zo da sauƙin abu kan dai a baka a baya gaba ɗaya amma ka sani magana wai kai ka zama malami ko kuma ka zama full time ɗalibin ilimi to gaskiya saboda Allah sai dai a mafarki sai dai tamanni sai dai buri kisa kaga da dama ba ma iya yin malanta yanzu saboda duk abin da muke na koyon ilimi kamar ƙara'i ne muke an riga an makara shi kanshi wannan katin duk ra'ayi ne Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Allan al-Warraq qala haddathana Abu Hafs Abu Abu al-Fati afwan Abu al-Fati Muhammad ibn al-Husayn al-Azdi wannan Abu al-Fati al-Azdi duk da malami ne cikin malamai sai dai kamar yadda khatibu ya faɗa a cikin tarih ɗinsa cewa في حديثه غرائب ومناكير وكان حافظا eh yana da littafai a cikin ilimin hadisi amma kuma sahibul gara'ib ne al-azdi Allah ya gafarta mishi al-hafiz al-hafiz أخبرنا أحمد بن محمد البرزعي قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الفريابي قال قال الثوري ثوري يتي عليك بعمل الأبطال الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري yakan ce wa ɗalibai wannan maga ta shahara daga gare shi ta zo hanyoyi da dama ya ce ina horonka da yin aikin jarumai menene aikin jarumai ya ce alkasmu min alhalal ƙoƙarin neman na kanka neman halas wal infaqu alal iyal da kuma ciyar da iyalanka eh kaga kenan ashe baya cikin tafarkin mutanen kwarai tafarkin malaman farko wannan wulakanta iyalai da ake wannan tozartar da amanar da aka baka eh tunda kun anshe su ne da mithaqullah wa akhadna minkum mithaqan ghaliza alƙawari ne mai nauyi alƙawarin aure kaga 'yan mutane ta riga ta girma ta ƙoshi ta baka sha'awa ta burge ka sannan ka aure ta kuma ka zo ka tozarta ta ka tozarta kuma zuriyar da Allah ya baka wanda Allah ya baka matsayin kyauta abin nan mauhiba ce daga Allah kamar da Allah yake cewa ya habu liman ya sha'u ga inasan wa ya habu liman ya sha'u dhukur ya'ya da Allah yake bayarwa kyauta ce to Allah baka kyautar kyautar Allah kai kuma ka tozarta ta Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa akhbaran alqadi abu muhammad al-hasan ibn al-husayn ibn ramin al-istirbadi قال حدثنا خلف بن محمد الخيام قال حدثنا إلياس بن هارون حدثنا حفص بن داود حدثنا عيسى يعني الغنجاب عن إسماعيل بن أبي زياد إسماعيل بن أبي زياد السكوني ابن هبانه ya ambace shi a cikin kitabul majruhin kuma ya masa mummunar shaida domin cewa yi shehun dajjalu wato tsohon dujal ne kenan za a ce ko yace la yahillu dhikru dhikruhu fil hadith illa ala sabilil qadhi fihi bai halata ambace shi sai dan asuke shi saboda abun suka ne عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى رجل فعجبه قال هل له حرفة wai annabi wai ya kasance idan ya ga mutum mutumin ya burge shi sai ce wannan ya da sana'a fa in qalula in aka ce bai da sana'a qala sai annabi ya ce saqata min aini ya zube min a fuskata ya mutuncin shi ya zube kila wa kaifa zaka ya rasulullah aka ce me yasa qala yace li anna al mu'mina idza lam yakun za hirfatin ta'ayyasha bidini saboda shi mutum idan bai da sana'a to zai koma yana ci a karkashin addinin sa zai ci da addinin sa amma dai hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai bal huwa mawdu malamai sun sun sun tabbatar da haka duk da haka dai ita sana'a mutunci ce kuma kariya ce ga ga ɗalibi da duk wani mutum ma duk wani mutum sai nake nan ka je neman aure abu na farko da za a fara tambaya sana'arka in kana da sana'a za a baka aure haka in ka zo za ka kama haya ko za ka si gida kafin a ce a yi ciniki sai an ji da gaske kana da irin sana'ar da ta kai a al'adance ka mallaki wannan kuɗin amma ka ce ka wani ya zo ya taya gidan nan wannan kangon da muke ci ka bincika ba a san sana shi sai Allah rabu da shi iskanci kawai yake mu zai zolaya ba yi da sana ina ya samu kudin sai gidan nan mining ko tun dan mining ne yayi sa'a ya samu wata wata harka mai mai abin nan eh Allah ya kyauta kuna ganin bari mu juya recording din ba anan ko ai hakuri rana ta riga ta yi ne mun yi latti wallahi wallahu almusta'an سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله